Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum za ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma da ke gudana a makarantar markazul ulumi shiyar rini jega tafsirin da muftin gwandu akshak malam aliyu rini ke fassara ayoyi daki daki tare da karin bayani alaramin mashkur aliyu ke jan baki ɗaliban makarantar almarkaziya ke ɗaukar nauyin kawo mai sauraro tsawon wannan wata na ramadan domin ba ta su gudunmawa a cigaban addinin musulunci ibrahim sidi muhammad jega ke cewa akramakallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإن كان ذو أسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وبنجي دا ما يرغاي مونا مغانا akan riba lallai wato a daina riba din nan ya ce idan ba ku bari ba فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون سيتي أما idan kun kasance wanda aka ba bashin nan yau za mu shiga maganar hukunce-hukuncen mu'amila ta yau da gobe da abin da kuma ya shafi bashi da cinikayya to tunda an hana riba kuma riba kamar da aka faɗa jiya akwai riba na sifa sannan kuma akwai na ajali riban na sa'i kenan na jinkiri a baka naira dubu amma idan sai watan gobe za ka bayar da kuɗi to sai a ƙara maka ɗari biyu ko ɗari biyar idan kuma lokacin ya kai baka samu ka biya ba kuma sai a ƙara loda maka waɗansu to wannan riba ne haramun ne sannan akwai yadan biyadin kamar abin da ya shafi sarfu canji to shi riba ne idan ba a yi hannu da hannu ba ga kudinka naira dubu biyar kana so a canza maka da naira ɗari ɗari guda dubu biyar to yadan biyadin ake yi hannu da hannu babu fifitawa haka abinci shi ma haka duk da ma shi abinci an hana ka sayar da shi face sai ka riga ka karbe shi to shine ubangiji yace mutum wanda ya kasance ya karbi bashin nan ya zama du usratin mabuci rashi ka riga ka bashi bashi watan gobe ya baka kuɗi watan gobe ya kama baka ganshi ba sai ka to mai abukan shi zai bi abinsa sai ka je ka same shi ka ce malam batun kudin mu fa ka san watan nan ne tun jiya ko shekaran jiya alƙawalin mu yace ka amma shiru nake ji ban ganka ba ya aka yi za mu sadatin kenan sai ce wallahi tun ran da na barkan nan wallahi na cikin halin matsi ba inda na iya yanzu ma ina neman wani bashi akwai wata doguwar lalura an koro yara a makaranta suna nan yawuɗe suke yi na je na yi dabaru a maida su ba a maida ba ko ko a'a kudin magani an rubuto yaro ɗaya ma yana asibiti yanzu an rubuto dubu kaza sai an biya ko walla abincin da ma za a ci gidan babu walla yanzu ma ina diba ina tunanin ina zan samu wani bashi ba na iya koma gurinka na zo na ko ina na na je aikin karfi ba ban samu ba na ne ma ban samu ba Allah ya ce wa nazaratun ila mai sara sai a saurara masa har zuwa mai sara samu lokacin samu ko kuma wani kira'a ce mai sura wato lokacin samu waqatul yusri kenan lokacin samu to sai a saurara masa kai masa dagi har lokacin da ya samu din mana wa tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamu amma Allah ce yana bari kuna so shawara in ba ku mana in kuna so shawara zan ba ku shawara kai wanda kake biyar bashi in baka shawarar abin da yafi maka alheri tunda wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun shi Allah shine da sani ko ko ba ku da sani wallahi in ka je ka koma lokacin da kuka sake sawa din nan yayi ko baka ganshi ba ya dawo da kansa yace maka ka koma ka same shi kace kai zancen kudi mu wani kace a kara maka wata daya ko ga wata daya ya cika shiru nake ji ya haka ce wallahi halin bai canja ba inda ka bar ni sai dai abin da ma ya yi da lalacewa bayan da na iya yau kwanan mu kaza a gidan nan ma abinci bai samu ba Allah ya dai in za ku bi shawara na to ya kamata wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun ku yafe masa yafe muku in kun san irin alherin da na shirya wanda na ajiye muku wurin masu yafiya din nan tunda ka buga ka buga babu ba inda ka iya shi ko ba da ku yafe masa ya yafi muku ballai fa ka ce tunda ajali ya karu kuɗi sun karu kaga irin wannan bashi to ba lokacin biyansa mutumin da talauci ya kai cin bashin dubu biyar an yi wata ɗaya bai biya ba ka ce to yanzu ya koma dubu shida ya je to to bayan da iya tun da bayi da yaje to a bari in samu ka ƙara min wata ɗaya ka ƙara masa wata ɗaya wata biyu kenan an dawo ko bai samu ba kaje to sun koma dubu bakwai kaga wannan da in ba Allah a gaje shi ba da bashin ma zai mutuwa Allah cin dai na baku shawara da za ku yafi masa to da yafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man anzara musiran aw wada anhu azallahu Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu duk wanda yake biyar bashi wa wani ba shi da ka zo neman abinka ba shi da sai ka yi masa dagi ko kuma ka yafe masa ko ka rage masa wani abu daga ciki lallai Allah shi ko zai maka inuwa ranar da ba wata inuwa zai ta shi Allah tabaraka wa ta'ala wanda yasa haka to ai kaga yafewa zai an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ya samu zamo cikin wanda suka san haka din ko masu yin haka واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون wannan aya ita an sauke ta a hajjin bankwana mun yi maganar riba a jiya lokacin da aka yi maganar riban nan a hajjin ban kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai daga yau duk riban da yake na riga na lalata shi tsayin nan nawa da nayi kuma zan fara da dangi na Abbas dukanin wanda kuka kulla ciniki da shi na riba na lalata shi a biya uwar kudin kawai uwar kudin muka sani ba mu san sauran ba ba a jima ba manzo Allah yana ta wa'azi yana sabai suka ce wallahi mu san hajjin ban kwana ne annabi yake sai jibril ya zo ya gaya masa wannan aya domin an ce ma da saukar wannan aya ita da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an dawo shi hajjin ban kwana din bai shige sati daya ba in ji waɗansu malamai wasu ce ma kai iyaka kwana uku ma ko da yake akwai akwal na malamai kudin saukar da wasu ce ma a arfa aka sauke ta wata ku yau ku ji tsoron wuni ku nemi kariya ku shirya ma wuni wanda turja'una fihi ila Allah za a maida ko a wurin Allah ranar duk da dai har yanzu a wurin Allah muke din amma in gaji an ce wane ya koma wurin Allah bawan Allah ya tafi ya bar mu to ka san inda ya tafi ka ba inda ake dawowa bane to mu ji tsoron wannan wuni yana zuwa na mutuwa kuma la tatikum illa bagtatan da guyo man fi turja'una ila Allah thumma sannan tuwaffa a kawo ma ko a cikawa kullu nafsin ko wace rayuwa ma amilat abin da ta aikata yawma tajidu kullu nafsi ma amilat min khairin muqdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu abadan ba'ida ku ji tsoron wuni wanda kowane rai za a kawo masa abin da ya aikata a gaba alimat nafsun ma ahdarat ranar mutum zai san abin da ya aikata alimat nafsun ma qaddamat wa akharat thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum su bayi su sani la zulamun ba a zalimtar su ka a rage musu aikin ladar su ko kuma a yi musu kama karya a jibga musu zunubai ba su suka yi ba kuma ba tare da sun ci zaluntar waɗansu ba ba a yin haka man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu ranar kan kowa aljihunsa zai sauka abinda ka gani abinda ka je da shi ne Allah ya sa mu ga alherai da yawa ranar يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إهداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولكتب بينكم كاتب بالأجل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل وأشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم Allah ya ce yanzu kam ga hukunci zan ba ku game da abin da duk ya game waɗannan matsaloli ita wannan aya dukkanin abin da ka sani a cikin alkur'ani ta fi kowace tsawo don saboda hukunce-hukuncenta za a ji ke zama a kawo ta cikin surar da ta fi kowace tsawo kuma ba a tashi kawo ta ba sai ƙarshe ga ƙarewan suran dama shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine kawai yake da damar ya ce wannan aya a saka ta cikin sura kaza kuma tsakanin aya ta wuri kaza da wuri kaza a saka ta Allah ce tun da yi maganar can idan mutum ba shi da wa nadratun ila mai sara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ne ce ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani idza duk lokacin da tadayantum kuka kulla mu'amala ta bashi tsakaninku da juna idza tadayantum bidainin da bashi din faktubuhu ku rubuta shi wannan umurni ne da bashi alqur'ani idan ya bada umurni akwai wato umurni na wajibi kamar waqi musallata wa atuz zakata warka umar raki'in wannan wato amru ijabin kenan kuma akwai amru nadbin wannan amru nadbin ne faktubuhu ku rubuta shi inda zamu tabbatar da amru nadbin ne zuwa ƙarshe ƙarshen zamu ji tabbacin cewa amru nadbin ne ba amru ijabin bane don inda ya zama amru nadbin da du idan aka zo harkar bashi to dole ma ko ta yaya kamar da sallah ya zama dole dole sai an rubuta saboda haka wanga amru na dabin ne kuma akwai amru na hayin wata kunnar allati idda lil kafirin wannan horo ne aka yi na hani lalle lalle wajibi ne a nisanci wuta idza tadantum bidainin ila ajalin musamman kuka kulla haraka ta mu'amala tsakanin ku da juna na bashi zuwa wani lokaci faktubuhu ku rubuta rubutawa ake yi إذا دان بنين إلى جمسان فاكتبوه ولكتب بينكم كاتب بالعدل أسامو كاتب مربوطي فليكتب للي سيربوتا بينكم سكانين كنن بالعدل شي ربوتوكم أنا آدلشي ni wani wani ya ara mini naira dubu ɗari kaza sannan zana biyansa wata kaza mun ɗibi ajali zuwa lokaci kaza kai za ka faɗa kai da kaci bashin shi ko mai rubutu a za mai rubutu wani shi ya zama tsakiya wanda zai rubutawa kaga anan ba a sharɗanta wanda ya bada bashin ya rubuta ba dan saboda gudun tuhuma kana ce a'a ai ya shiga ɗaki ne shi kaɗai ya zauna ya zazzana rubutunsa ba mu yarda ba koko shi wanda ya ci bashin ya rubuta tuhuma na iya shiga wurin magaza ce kai ai tsakanin alhaji ko tsakanin baba da wane asirin su sai Allah wannan kawai jajaye ne shi rubuta abinsa dan dai idan ya mutu a ɗau gado cikin gadon waɗi ba a bashi da haka Allah ya ce a samu marubuci ordinary daban ya zo ya rubuta daga dubbai na gun katibun bil adli shi ko marubucin nan shi rubutu da adalci menene rubutu da adalci kar ya je ya rage ko ya ƙara wurin dubu hamsin kar ya je ya sa ɗari biyar ko kuma wurin ƙarawa kar ya sa miliyan biyar domin da an ƙara zero zero to karatu ya riga ya canza lissafi ya riga ya canza shi zama adili barkatun bai na kun katibun bil adili wala ya ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah shi ko wannan marubucin da aka ce ya rubutu wanda aka ce abu do ya rubutu wala ya ba shi katibin marubucin kowanne iri ne ko da yake wasu sun ce banda kahuri wasu sun ce a duna ka ce katibin ai du mai rubutu dai shi kenan zai iya shiga wala ba katibin an yaktuba shi marubucin nan kar ya ki an yaktuba cewa a kiran yoshi a cewa ne da Allah zo kai mana rubutu ka rubuta mana matsalar bashin nan ni wani ya ari kaza gare ni ko ko wani shi na ari kaza gare shi da Allah zo ka rubuta mana kai ko karkadi ka ce kai ni wallahi ba zan bata biro na a banza zan bata alƙalami na a banza zaman ku nake wallahi ni ba zan kai ni harkar gaba na ta ishe ni a a wala ba ka ji ma an yaktuba kar ya ki rubutawa kama allamahu Allah baya ganin Allah ya bashi wannan baiwa ya sanar da shi ya rubutun anan sai suka ce a ashe ko wani abu sai ya taso ashe idan sun iya rubutun suna da damar su yi rubutun su da kansu ba sai sun ne mai rubutawa ba wala ba katibun an yaktuba kama allamahullah kar ya ki rubutawa domin idan ya ki rubutawa yayi butulci ai ba a haife shi da iya rubutun ba Allah ne ya hore masa ya iya rubutun saboda haka aka nemo shi aka ce ya rubuta sai suka istinbadi anan suka ce ashe shi mutum idan ya rubutu sai su zauna tsakanin su ko wanda ya ci bashi ko wanda ya bayar da bashi tsakanin su ma sai su rubuta ba matsala suka ce ko dalili ai yana yiwa a zo rubutawan ba a samu wanda ya iya rubutun ba wani daban sai dai su din to za a bar rubutun ne a rubutawa ake yi wala ya bakati ba an yaktuba kama allamahu Allah fal yaktub lallai ya zo ya rubuta kar ya ce a a shi yana da lalura ku kuma kar ku same shi yana da lalura an yi masa mutuwa yana batun neman tajihiri na macinsa kada Allah zo kai mana rubutu ta Allah zo ce ah ina da lalura wani lalura gare ka baka ji Allah ce ka zo kai mana rubutu ba kar su yi masa haka ko ko a'a baya da lafiya ko wani danginsa baya da lafiya yana gaggawa kai shi asibiti sai ka tsaya ka yi mana rubutu ko ko matafiyi ne ya biya kuɗin mota ko ya biya tiket ɗin jirgi an ce karfe kaza za a tashi lallai karfe kaza yana iya hot ce a sai ka tsaya kai mana rubutu ba Allah ya ce ka tsaya kai mana ba sai ka tsaya ka to kuzu kar su yi masa haka falakatub wal yumlil ladhi alayhi alhaqu wannan allazi mutumin da alayhi alhaqu wanda bashi yake akan sa alhaqu nan bashi wanda ake biyar bashin wal yumlil shi zai dinga shifta dictation shi zai dinga dictation din shiftar imla'in abinda aka yi wato ba shi wanda ya bayar da bashi ba shi zai cewa ka rubuta ni alhaji ne mai suna kaza na unguwa kaza mai shago kaza mai sayar da kaza na baiwa wani kayan dubu ɗari kaza ba zai biya ne ba sai wata kaza ba shi zai ba ba shi zai imla'i ba wannan imla'in na wanda ya karɓa ne ni wane shi ma abin da ya sa aka yi haka saboda gudun tuhuma dan tuhuma za ta iya shiga ce shi ya zauna ya ba da imla'i aka rubuta shi dai wanda ya karbi bashin sai ce ka rubuta ni alhaji wani na unguwa kaza wani makwabcin su wani wanda yake da shago kusa kaza na ɗauki kayansa dila kaza kowace dila dubu ɗari kaza kaza amma mun yi alkawali wata uku ran kaza ga watan kaza to zan kawo masa kuɗinsa to kai za ka yi imla'i kana faɗa mai rubutawa yana rubutawa wani alaihi alhaqu waliyattaqillaha rabbahu shi ko ya ji tsoron Allah ubangijinsa kar ya ga nauyi a kansa miliyan talatin ya mai da su ɗari uku ko ya mai da su dubu ɗari uku ya, ya, ya, ya shafe wani ziro wurin faɗa ya ƙi faɗa shi saboda ganin kila wancan hankalinsa ya ɗauku shi wannan an sa shi rubutu ne kaga baya iya kula da cewa ga abin da yake tsakani illa abin da yake gani mai kaya gashi ga kuma mai saya wanda yake bashi to yana faɗa kar ya je ya jibga su ta yanda shi wancan ya ga hankalinsa ya ɗauki ko atishawa ta ɗauke shi ko wani abu ko ya ga yana angaje sai ce maimakon miliyan talatin sai ce ɗari uku ne duk inda ya faɗa daidai sai ce dubu ɗari uku sai sauke murya ta yadda wasu bai je ba Allah ce kai ya haka wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas kai ya tauye ko ya rage shay'an wani abu minhu ga wannan bashin da aka bashi dan ga allazi alaihi alhaqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumillahu wa falyumlil waliyhu bil adli ko idan dan ga allazi alaihi alhaqu safihan idan wanda shi bashin yake a kansa alhaqu nan ba kamar zalika bi annallahu wal haqqu bane wa anna ma yajibuna min badil al haqqu nan bashi yake rihi wa an kana alladhi alayhi al haqqu shi wannan da bashi yake a wuyansa wannan haƙƙin kenan wanda yake a kansa ya zamo safihan wawan mutun ne ba shi an ce zai faɗa ba to bai da hankali ko wawan mutun ne zai iya wurin dubu ɗari ya ce miliyan ɗaya bai sani ba saboda wuta hankalinsa ya ɗauku ala saɗi huwa ko shi baya iya an yi milla shi faɗa kila saboda bai san yaren su ba ko kuma a yana da inniya ko kuma wautan da ya yi masa yawa falimlil walihu bil adli to shikenan sai a samu wani magaishinsa majibincinsa sai ya zo ya yi shifta ya yi imla'in abinda shi wannan bawan Allah yake a kansa na haƙi amma shi ko shi bil adli anan lauya sai ya shigo kenan lauya tanan ne aka samu mashigar lauya wanda zai shigo amma ubangiji ya ce falyumlil waliyuhu bil adli shi ko shi da adalci domin kila zamani ya kawo inda ake shari'an nan turanci ake yi irin me sunan kotun nan majistari ko kila da turanci ake yi kai ko ba ka jin turanci to in kai sake za ka karbe haƙƙinka sai sai ka nemi lauya to lauyan nan za ka zo tsakaninka da kai da shi ku zauna ne ka gaya masa to Allah yana gaya ma lauya falimlil waliyuhu bil adli shi lauyan nan ya lauye ta da adalci amma kai je ya lauye ta rashin adalci ya faɗa ce to ni ba alaji wallahi wannan zancen idan aka rubuta shi aka faɗe shi wallahi ka faɗi amma a ka'idan shari'a abinda za a yi bari mu dan duba wanda ya kamata a yi kaza a yi kaza sai lallauyo wai ta yi kyawu Allah yana masa wa'azi yace kare haka nan ne lauya kawai ya samu dama fa min wali bil ajli wastahidu shahidain min rijalikum shi lauyan nan da zai lauye ta ya lauye ta akan gaskiya kar je lauye ta ba akan gaskiya ba wastashidu shahidain min rijalikum anan sai ku nemo masu shaida guda biyu daga cikin mazajen ku min rijalikum shi za malikiya ta sai sun zama musulmi saboda an ce min rijalikum banda kafirai ko da yake akwai inda aka samu dage ko kafiran ne ina ganin zai zo ko a cikin suratul ma'ida ne dan karatu imam ya zo za a kai yasa wasu mazhabobi suka tafi da ko da kafiri ne ba laifi inda zai rike gaskiya idan babu musulmi in ba kasar musulmai ba ne amma idan kasar musulmai ne to me ruwanka da wanda ba dan uwanka ba wanda yake kafiri ba ruwanka da shi balle kai mu'amala da shi ko da yake harkar sana'a ce shi yasa irin su Abu Hanifa suka tafi da cewa ba komai tun da harkar sana'a da kowa ma ana iya kullawa sai ku nemo wastashidu shahidaini ku samo masu shaida biyu min rijalikum daga cikin mazajen ku banda mata kuma banda bayi nan ma akwai manganu a waɗansu mazahibu cewa bawa ma zai iya yi fa sayyidu shahidain min rijalikum fa in lam yakuna rajulain idan ba a samu mazaje biyu ba to shikenan farajulun ko da mutum ɗaya aka samu wa mar'atani mace biyu wato saboda arjalu qawamun alin nisa'i lokacin da aka zo rubutawa ba a samu mazan duka ba sai aka samu namiji ɗaya da mace biyu ba komai mace biyu nan zaman namiji ɗaya take domin lizzakari mithlu haddul unsayni a wurin wurin gado to namiji duka rabon mace biyu Allah ce abin da yasa na ce muku wastashidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i amma fa cikin matan ma sai wanda kuka yarda da suna iya shaida wani ga shaidan ba za su yi fon nayin ba ba za su danna gaskiya ba irin su ne za ku nema mimman ta zauna mina shuhada'i kuma dalilin da ya sa hakan nan nace su zama guda biyu an ta dilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra dan idan an idan dai ihdahuma dayan su ta dilla ta manta fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra dayan ma sai ta tuna mata lokacin da abu ya zama rikici aka zo kotu ai miliyan talatin ne ce ke wance ina wallahi ba su kai ba kin manta lokacin da ya bada miliyan talatin din nan sannan aka dawo ya ce shi kudin sai masa yawa a rage eh na ko tuna lalle ko na tuna saboda suna da yawan mantuwa su mata anan ɗai ne aka samu mace ta yi shaida tare da namiji sai kuma waɗansu abubuwa da suka wato wurin dukiya ko abin da zai koma wurin dukiya ana yadda da shaidan namiji ɗaya da mace biyu amma idan ba haka ba sai dai sun kai haka ɗin sai dai abin da sunna ta kawo istinbadi a cikin wannan aya amma abin da ya shafi zina mata ba za su yi shaida ba kuma akwai inda matan kawai ake neman shaidunsu inda maza ba sa iya kai ba san abin da ake wurin ba kama abin da ya shafi aihuwa ta haihu ɗan da rai ko ba shi da rai kaga unguwar zomo wata karbi biki ita za a bincika su za su yi bayanin gaskiyar magana shin da rai aka haife shi ko ba da rai ba ba za a buɗe namiji ba don bai san abin da ake gudana wannan wurin ba ko matsala abin ta shafi lamarin su suna mata wurin haida ko dai jinin ko abin da ya sha lamarin da ya mata ta wannan ana karɓan shaidan su da sauran wanda suka yi kama da haka amma in ba haka ba to ba za a kula da shaidan su ba an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra wala ya bashu hadahu idza ma du'u wala tasamu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajli su ko ashwada'u wanda za su yi shaidu din da aka ce wastashidu shahidaini min rijalikum ku samu maza wanda za su zo su yi shaidu ashwada'u din nan masu shaida wala ya basu ko kasu kibar da shaida din nan idza ma du'u du sa'ilin da aka kira su wani da Allah zo ku shaida muna za mu rubuta ba a yi girmen za mu yi tsakaninmu da wani da wani saboda bashi shiga ni wallahi kar ku sa cikin rikici ba na iyawa to ba mu da wasu bashi to kar kar kar mu Allah ya sa ku samu ba ruwan mu kar ku giya wala ya bashi wa da'u idza ma du'u haka wala ya bashi wa da'u idza ma du'u idan abin ya zama rikici aka je kotu aka kira ka kai shedu ka sani ko gaban ka aka yi to karka ce a'a ba zan je ba wallahi ina da harkokin gabana ba harkan ku nake yi ba bayar da shaida dai dole ne dole ne ka bayar da shaida idan ka sani ko da yake an ce farlanci ne amma na kifaya fardu kifayatin ne bayar da shaida yaushe da zama fardu ijabin ba wanda ya san abin sai kai to wajibinka ne ka je ka bayar da shaida amma ga wasu sani bayan kai kuma sun je bayar da shaida to shikenan kai ka faka wancan suka je sun ishe maka yi zaka ce masa fardu kifaya kamar sallar jana'iza ne da wanda ya kama da shi duka kaji an ce fardu kifaya to wan suna dauke mu wasu wala ya bashu da'u idza ma du'u kar su iya to wannan shi aka yi magana akan a rubuta amma a istinbadin ayar lokaci ya kawo koda ba bashi bane rubutawa ake a bayar da rasid saboda gudun rikita-rikita sai ce ah wane wannan mota nawa ka saya kaza a ba mu receipt ka bayar da kuɗi sai a baka receipt ka ce kamfani kaza ka bayar da kuɗi raw cash dubu miliyan kaza ka bayar saboda gudun rikita-rikita ko saboda tarewa masu hanya custom ko abin da ya kama da su wannan ma sai ya zama dole akan istinbadin ayar sai a rubuta ya zama wajibi saboda yuhdasu linnasi al-aqdiya bi qadri ma ahdathu min al-fujuri dan canda sai ya raƙumi ko doki ko jaki baya da mushkila don ba a cika rikita rikitansa ba amma za ka mutun na zuwa shi sace mota saboda haka suke ma'aikata suke tattarewa a kawo takardu a kawo takardu zamani ya kawo wannan ولا بشوا داو إذا ما لؤوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله الله يكي كركو كاسا كركو كوسا تسأموا كركو كوسا كركو إي أن تكتبوه cewa ku rubuta bashin nan sagiran au kabiran bashin kaɗan ne ne wila dubu goma ne au kabiran koma yawa ne miliyan goma ne ila ajalihi lalle ku rubuta zuwa ga ajalin sannan ولا تزموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجلي ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنا ألا ترتابوا ذلكم كنغا يا كربوتا إنن أربوتا باشنن أنيمو شيدا أربوتا أينزو أبندا زامني يكاو أربوتا رسيت sannan idan gona ce ka saye ko gida ko shago a rubuta wanda ya saida maka a rubuta shaidun mai saye a rubuta shaidun mai saidawa a rubuta sunan dillali a ƙasatsu inda Allah ya fi zama abin da ya fi dacewa wada Allah yake so wa mul shahadati kuma ya fi zama straight daidai ga shaida ta yadda ba za a yi kuskure ba domin idan kai jayayya sai a ɗauko takarda idan kai jayayya gidan nan ba nashi bane ta ja to kawo takardar mallaka takardar sai ya kawo baka da eh to shi ko ga tashi ga wanda ya saye ga wanda ya saida ga dillali ga shaidun mai saya ga shaidun mai saidawa kai ko kawo naka babu sai dai inda bugi kai wannan kuma kotu za ta tayar da wannan duk da ana rubutawa din kaga sai rikici ya samu ko je samu dillalai wanda suke ba na kwarai ba a zo a yi rubutun iska na banza sai a lalata kaddu wancan a zo a rubuta na wannan naka kai idan baka da karfi a yi ta yawo zuwa kotu kuma in an samu miyagun alkalai sai a je a lauyi ta dinnan da miyagun lauyin da Allah ya ce sai abun ya lalace wala tazamu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajli zalikum akthadu inda Allah wa aqamul shahadati وأننا ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة هادرة تديرونها بينكم سيدا إن تاذموا تجارة كاسوانشيني wanda tudiruna ha bainakum kuke ta gaba da gaba tsakanin kunnan to wannan kam falaisa alaikum junahu Allah taktubuha ba laifi akan ku don ba a rubuta ba ka zo ka samu mai shago to Allah a tamfani ka so ko shadda nake so nawa yace dubu goma goma to ba ni bandir biyar nawa kudin suka tashi dubu kaza ga kudin ka to wannan ko ba ku rubuta ba ko ba ku rubuta ba tudiruna bainakum falaisa alaikum junahu Allah taktubuha ba ku da laifi a kai domin ba ku rubuta ba idan ba ku rubuta ba shi ma ku rubuta din ya fi don gudun rikici ina rikici ke tasowa yana yi waki da zai fi ke ce kai ba ni kana ah ba zan saya a shagon kaba to ina takarda ina da sif ha kawai ka shigo shago na ka kwashi kaya to in ya fi ka daɗin magana da iya magana da shiryawa da masu hukunci sai kayan ya komo shagonsa kai goga tashi baka da komai amma ga receipt din shagonsa ga signing dinsa ga total din kuɗi an zauna lafiya shi yasa alƙalai ko hukuma ta fito da wannan saboda sanin rikirkitan mutane mutane mafi yawan su yawancin su ba su da gaskiya shi yasa ake ta shigo hukunci wanda asalinsa babu shi a lokacin da ake saukar da Qur'anin sai dai ai istinbadin abin a cikin irin waɗannan ayoyi na abin da ya shafi cinikayya din nan ila ta kuna tijaratan wannan kira'a namu amma duka sauran kira'o'i sun tafi ga tijaratun kamar mai sura ne inda muka fito to amma wannan dai kira'an da ban kirantawa tijaratan duka dai guda ne fassarar ma dai wannan ba za ta canza ba dama dama in zai canza sai inda muka ce mai sura din can wato waqatul yusri kenan mai sara kuma wato yalwa kawai to wannan kuma ba zai canza ba illa an takuna tijaratan hajiratan tudiruna bainakum فليس عليكم جناه ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ni dai ina gaya muku maganar gaskiya ku kafa shaida duk lokacin da kuka yi harkar cinikayya ta ciniki din nan na saye na saida masa ga shaida washidu idza tabayatu wala darra katibun wala shahidun shi katibun wanda zai muku rubutun nan da Allah karku cuta masa inji Allah wala darra katibun to Allah karku cuta marubu katibun marubucin nan kada a cuta kar a cuta masa wala darra katibun kar a cuta marubucin nan wala shahidun kuma kada shi shaidan nan a cuta masa me ya cuta marubuci ka ganshi yana da uzurin sa ke wallahi sai ka tsaya ka rubuta mana wallahi jirgi yake jira na airport an ce ina ina losing din wallahi flight dina ba ruwan mu wallahi Allah ce ka tsaya to karka cuta masa yayi hasaran dubun sa 300 da ya biya kudin zuwa Abuja daga inda za tafi wala zarra katiba wala shahidu kuma shaidan ma kada a tilasta masa a wahalar da shi ya je a ce a ai sai gobe za a tafi ko ko muna son ganin ka wurin shaida Abuja to bai da kudin mota bai da kudin jirgi kace kuma dole sai ya tafi ka cuta masa ko ko yana da harkokinsa ka kai shi kotu ka ajiye ka hana shi tafiya to duk dai wannan fuqaha uzi magana kai za ka dauki nauyin sa idan irin lalura ya zama haka din wala darra katibun wala shahidun wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum idan ko kuka ce hakan za ku yi ku sani fa kun fita kan umurni na kun zama nesa da ni kun yi fasikanci fusuqun bikum kun bar umurni na wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah dukanin dokokin na gaya muku din nan wallahi ina gaya muku ku ji tsoro na fa wa yuhaddirukumullahu nafsahu Allah yana ba mu tsoron kansa idan kun ji tsoro na kuka bi dokoki na kuka bi umarni na wai allimukum Allah Allah zai sanar da ku dukanin ilimin da baku sani ba hukunce hukuncen kasuwanci da rikirkitansa ai kamar hukuncin gado ne kusa ma a ce hukunce hukuncen kasuwanci bai da iyaka iyakansa babu don kullum aka je kasuwa sai kaga sabon rikicin da baka taba jin labarin sa ba har da yanzu imtanan yanzu masu wawan nayin da rikita rikitan su kullum ba ta karewa in wannan liki ya tashi wancan ya tashi in wannan liki ya tashi sa tun da magabata har da wakilin kasuwa suke sawa wato wanda yake shine mai shari'a a kasuwa sai dai idan ba a zuwa wurinsa ko kuma ba a yi duka dai da dokoki ake yi to saboda haka wannan rikice-rikice suna da yawa na dan gutsura muku ne inji Allah ina gudun kar mu je lahira in kama ku da laifi shi yasa na gutsura muku amma fa ku ji tsoro na idan kuka ji tsoro na wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah Allah ya sanar da ku sauran abin da bai faɗa muku ba anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana amila bima alima awrasahu Allahu ilma ma lam ya'lam duk wanda Allah ya taimake shi yayi aiki da dan karatun da ya komi zaman sa kankane wato Allah zai sanar da shi ilimin da bai karanta ba ai ka san ko kwararren malami kai karatu gurin sa in dai ka bi shi ya koya maka da gaske kai ko kai masa biyayya da gaske ai ko karatun ka sai ya bada mamaki balle fa Allah fattaqullaha ya'lamukum Allah wallahu bikulli shay'in alim Allah masani ne akan komai da komai ba abin da ya buwaye Allah ba abin da Allah bai sani ba.
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ولتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة وما يكتمها فإنه قاسم قلبه والله ما تعملون عليم وإن كنتم تو نن أنا مغنر wurin bashi to idan kun wurin bashi ko kuna gida to in kuntum ala safari idan kuna halin tafiya fa ne to halin tafiya ba kamar zaman gida ba kuna halin tafiya ne ko daga kai sai shi ko da yake dai manzo Allah yace ar-rakibu shaytanun wa rakibani shaytanani wa thalathatu rakbun kun kai dai ku ku ba so mutun shi kadai ya hawo mota ko raƙumi gari zuwa gari ko daga shi sai ɗansa ko abokinsa ku kai dai akalla ku kai uku wa thalathatu rakbun in kai uku to shikenan kun zama ayiri bayan kuntu ala zafari idan harkar tadayantum in wa in tadayantum ala safarin kenan wannan adabi ne za tadayantum idan ko yanzu harkan bashin mu'abilan bashi ya hada ku ne a lasafarin kuna halin tahiya walam tajidu katiban kun ba ku samu wanda zai yi rubuta muku din ba kuko ba ku iya rubutun ba kaga kenan anan maganar ɗazu sai ta taso idan ku iya rubutu kam sai ku rubuta da kanku tsakanin ku ne wa ku wa ku fatake matafiya wani ce Allah wani ka gani kuɗi ya kare in ba yanzu ne lokacin banki balle ya ce bari in ma transfer kuɗi na ya ƙare guzuri ya ƙare to Allah aramin dubu biyar mana ba wani wanda yake shaida daga kai sai shi ko ko a'a akwai shaidan amma ba wanda ya iya rubutu kenan ku ku za ku rubuta da kanku kenan kaga kenan idan su sun iya rubutu ko da ba a sa wani wasiɗa ba amma idan ga wasiɗan zai fi saboda koruwar tuhuma kamar da kuma da da su kuntu ala sabarin dan tajidu ba ku samu katiba marubuci ba farihanun maqbuda wani qira'a faruhunun maqbuda duka kamar guda ne babu canji to shikenan sai ya zama an juya abin ya koma jingina amma jinginan maqbuda abin karba ba abin fada ba wani eh Allah aramin dubu biyar ga hansa dina ka rike jingina ya fi daɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi bayar da goyon baya ga jingina bisa ga aro domin ko da yake aro shi ko ya yi kyauta sun ce ya fi sadaka domin da yawa sadaka tana kuskure hanya ta fada hannun mawadaci ai ai haka fa tunda idan an kula da kisan mu da aka yi bayar ajiya kaga sadaka ta fada wurin ganiyu ta kuskure hanya amma ka taba jin bashi ya kuskure ya hada hannu wanda yake da ai duk wanda kaga ya je aro babu ko idan yana da kuma to lokacin da ya ba shi da saboda haka bashin bai taba kuskure ba ya fada hannun mawadaci ko da mawadaci ne lokacin da ya aron bai da amma sadaka da yawa takan fada hannun mawadaci saboda dadin da shi wanda aka arawa zai ji dadin ya fi dadin sadaka shi yasa Allah ya ce ina ba ku shawara wa an tasaddaqu in za ku karbi shawara ta ku karba gaskiyar magana wallahi ku yafe musu yafi mutumin da ka bashi bashin dubu biyar ka zo tambaya ya ce maka wallahi babu ko ko a'a kaga ma idan yace wallahi babu kace to na yafe maka ai ranar je ki bare tashi sama saboda bashin zai iya hana ka bacci zai hana ka hanyar nan ka saba ta hanyar kace amma dole ka kauce me yasa mutumin yana wuri don yanzu yana iya min maganar wancan magana ta bashin nan wallahi ba ni jin daɗi mai imani ba so bashi a kansa haka kuma shi idan ka rage masa ko ko ya kawo ya biya ya ce wani ga kuɗin ga dubu biyu ya ce ma dalla ma dalla ɗauke na ya mai maka kaga zaka ji daɗi ko ko dubu yan ne eh ɗauki dubu ɗari biyar da dubu biyu da ɗari biyar ba dubu ɗari da biyar da ɗari biyar na mai maka saura ai wannan ya fi a baka sadaka daɗi saboda baka tunani ba ka tsammani kuma ga ka cikin annashawa cikin jin daɗi fiye da ma sadaka ɗin nan shi yasa Allah ya ce wa anta saddaku khairun lakum in kuntum ta'lamuna farihanun maqbudatun nan kam shawara na inji Allah jingina kuke bayarwa amma jinginar rihanun maqbudatun ɗin nan sifa ne na jingina jingina ta zama karɓaɓɓiya ba a baka ba ga waya na zan baka jingina amma tana aljihunka ba zan maka buza ba a'a ga hansa dina a ramin dubu biyar kuma a babin jingina idan ka duba abin abin da za ka bayar ya fi kudin abin da ka karba domin idan ka karbi jinginar ka karbi dubu biyar ka ba shi hansan na dubu biyu a idan ba ka da imani ba ban za ka dawo ba kuma in yare mai ja to ba kana na wurin ka ba kamar idan na kama dubun ka biyar ka bani waya ta ba tana wurin ka ba shi ko yana gani ya sai ya sayar da waya da tsada yanda ba za ta iya yin haka ba a kasuwa wannan ba yadda maka ba ba yadda ba dan haka a bayar da jingina makabuda kuma shi ko idan aka samu rikici a wurin jingina to jingina ita ce shaida ga abin yace dubu biyar na bashi to kai mi ne ka bayi jingina sai ce abin na bashi mota wace irin mota mota ta wadda na saya miliyan biyar karya kake ba a bayar da dubu biyar a karbi dubu biyar a bayar da jinginar motar miliyan biyar wannan kan likin nan ya tashi bai daidai ba ba haka dai ma in aka bi babin jingina shi ma wannan wani babi ne da ba a cikin buyu'a shi yasa da Allah ya kawo wannan rikici sai ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah domin har gado cikin nan zai shigo cikin irin wannan rikita rikita din saboda dukiya ne ai shi yasa waka ce ana karɓar shaidar namiji ɗaya da mace biyu a cikin hukami amma ga dukiya da abin da zai koma a cikin dukiya kamar yadda masu wannan hukunce wanda suka tabbatar farihanu maqbudatun fa in amina ba'dukum ba'dan to idan sashen ku ko ya amince ma sashe ci a ba komai ba komai ba sai ce ga waya ta ka ajiye ka bani dubu biyar ya ce a ina ina da bari bari abinka bari bari ka yau za ka bani insha Allah da mun koma gida za ni baka ina da kuɗin ne a gida in mun koma zan ba zan baka abinka fa ina mina ba'du ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wannan da an alladhi tumina wannan da aka amince ma an amince masa falyu'addi ko ya bayar da amanatahu amanar da aka amince masa lallai kudin nan ka maida sun da har ya amince maka yake ba sai ya baka ka karbi jingina ba yake ba sai ka bai jingina ba don Allah kai ku ji tsoron Allah ka bayar da amanan nan idan wa ka bayar da ita ba anan zaka biya ta yawma tubul sarair yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim فليؤدي الذي تمين أمانته وليتق الله ربه kuma lalle ya ji tsoron Allah Ubangijin saurin bayarwa kare je shi zama mai turun bashi shi yasa aka ce a sa ajiri a sa lokaci amma a ramini yaushe za ka biya idan Allah ya bani duk ya tambayo ya tawo ya ce ban samu ba ne alhaji sai Allah ya bani ba bai bani ba ya ko bashi na biyan bashin ne Allah bai bashi ba shi haka yake nufi saboda kullum aka zo tambaya wane kana damuna mun sa lokaci ne halan to shi yasa Allah ce a sa lokaci fa li adil ladhi tumina amanatahu fa yattaqillaha rabbahu wa la taktumu shahada kar ku boye shaida inji Allah ku da kuka sani idan kuka za a bayar da shaida ko ana nema abin zai halaka lallai wajibinka ne ka je ka bayar da shaida ko da ba a neme ka ba ka ji tsoron Allah kar ka ce oh wane kai ba kana shaidu gidan can da wane yake ciki ba nashi bane eh wallahi na san da haka zai ka da shaida mana wallahi yana tausayin sa ne gashi da iyali da yawa ba shi da wani gida ka gani yanzu ga halin da ake ciki ma ga iyali su yi masa yawa daki ɗaya ne da shi gashi da ɗa tara mata biyar maza ga sunan guda da hudu wallahi yanzu ma ga abin tasiri kamar ta tsinke to in naje aka dan anke masa dan gidan kuma ya aka yi ka bar shi da Allahnsa ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka faɗi gaskiya idan ka faɗi gaskiya Allah nan ya bi ka tausayinsa shi yace a faɗi gaskiya ka bar shi da Allah ta roƙa masa Allah ya hore masa wani ko ko saboda ganin girmansa kana ganin wani ofisan ka ne idan ka ba da shaidan nan zai kulla maka sharri a fudda ka ga inda ake karba albashi rabi da shi faɗi gaskiya ka je a fudda kama albashin da za ka karba wurin Allah ya fi abin sannan taqillaha rabbahu wala taktumu shahada wa man yaktumha duk wanda ya boye shaida ya riga ko ya santa fa innahu shi wannan mutum azimun qalbuhu zuciyan nan tasa azimun mai laifi ce ba an ce wa ya laifi ba saboda laifin a zuciya yake zama izuciya manzon Allah ai ya fasar wannan yace inna fil jasadi mudghatun mudghatan idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb ala wa hiya al qalb ala shi a cikin jiki akwai wani nama kadan idan ya kyawu dukanin jiki ya yi kyawu Allah ya sana mu shi kyau kad abla man zakka wa kad khaba man dassaha in ko ta lalace to du jiki ya lalace zuciya shi yasa Allah ya ce fa innahu asimun qalbuhu zuciyar sannan mai dan karan sako ne ta saba wa Allah wai ga tuma fa innahu asimun qalbu wallahi ma ta'maluna alimun ku sani fa ko ku boye ko kar ku boye ko huɗu gaskiya ko Allah dai masani ne ga dukkanin abin da kuke aikatawa ceto shaidu na a idan babu maza idan inda shaidan mata ne ke yiwa shike ne sai su shiga amma idan inda ba an faɗi inda suke yiwa inda maza ba su itsilayi a kai to amma duk da haka sun ce rauni ne aka yi ma wani a cikin gida aka ji masa ciwo ba wanda yake wurin sai mata ya aka yaji aka fi shaidansu to amma ga maza ga mata mazan dai ko ba ya son su su za su ba da shaida saboda lalura ce ta ce a sa mata sai dai idan su mazan ba san yadda aka yi ba to wannan kan sai a koma wurin mata kuma matan ba yadda su yi duka ba ai sai da namiji sai dai idan abin da sai matan ne kadai suka sani wannan shine aka ba su dama ina aka ba shine ko min rijalikum a samu maza biyu wanda za su yi shaida idan ba a samu maza biyu ba to sai a samu rajulun wamra'ata ne mutum ɗaya da mace biyu ba yiwa a ce duka mata ba zai yiwu ba shi na ce idan a ce mata duka sai inda wato na faɗi inda aka bayar da ɗagin mata su yi inda maza ba ta iya shiga sai dai a nemi shaidan ko ko a ajiye a ga yadda za a yi sai a koma rantsuwa domin za a kai har a koma ga rantsuwa sai a koma wurin rantsuwa sai a samu a fita amma ba za su yi shaida zalla ba idan dai wurin maza na iddila'i to alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye mu kiyaye mana imani mu da mutuncin mu Allah ya sa mu yi karshen kwarai Allah ya ba mu ikon cika da imani ya zanda kasan mu lafiya masu mulkin kasan mu Allah ya saita mu da su a daidai ture mu da su ga abin da ba daidai ba albarka ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana gafara Allah ya jikan iyayen mu malamu da shahadan mu duka الله يساك مسل الخير الله يكرم مسل كرامة البركاني محمد بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة صلاة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما آمين.
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد رب العالمين لله رب العالمين Alhamdulillah mai sauraro tafsirin Alƙur'ani mai girma kuka saurara tare da muftin gwandu a Sheikh Malam Aliyu Rini Jega wanda ya fassara mana ayoyi daki daki a yayin da Alarama Mashkur Aliyu ya ja baki tafsirin da ke gudana a makarantar Almarkaziya da ke shiyar Rini a cikin garin Jega ɗaliban makarantar Almarkaziya ne ke ɗaukar yanka ku wannan tafsiri domin bayar da tasu gudunmawa ga cigaban addinin musulunci yanzu a madadin ka da yan uwa abokan aiki waɗanda kan tallafa domin ganin kun ji wannan shiri cikin nasara tun daga Malam Hafizu Hamza da Makiyu Aliyu tare da Malam Kabiru Siniya da fatar Allah ya saka musu da mafi bishiyar alkhairi Ibrahim Sidi Muhammad Jiga ke cewa wassalamu alaikum